أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينقوى مسلمي يومنا شاء أكو قوة رمضان هجر منظى الله صلى الله عليه وسلم daga Makka zuwa Madina shekara ta 1436 wanda ya dace da 30 ga watan shida miladiya ta aihuwar isa ɗan maryam alaihi salam shekara ta 2015 a jiya mun tsaya a aya ta 230 a cikin suratul bakara a yau da yardar ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi aya ta 231 a shafi na 37 wajen faɗar Allah subhanahu wa ta'ala wa idha tallaqtumun nisaa fa balaghna ajalahunna
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم Allah subhanahu wa ta'ala ce wa iza tsallaktumun nisa'a idan kuka saki mata fabalagna ajalahunna sai suka ƙare lokacinsu ma'ana suka kai ga lokacinsu wanda an ka yanke musu idda su ta yi kusan ƙarewa kenan sai Allah subhanahu wa ta'ala ce to fa'amsikuhunna bi ma'rufin ku riƙe su da kyautatawa ma'ana matar da ka yi ma saki ɗaya ko ka yi mata saki biyu to kaga kuma baka kyauta ba ko kuma da mata da miji suka ga ya kamata su dawo irin kurakuran da suka gabata ya kam ana iya a ƙetare su domin zama na yau da gobe na bukatar hankuri zama na yau da gobe na bukatar fahimtar juna shi yasa tun lokacin da za a yin aure a tsaya a gaya ma juna gaskiya don mi don duk lokacin da aka ce zaka zauna da mutum rayuwarka ba za ka iya ɓoye mai sirrinka ba ko ba haka ba waɗansu abubuwa dole sai ya gano su to don haka kenan tsakanin mata da miji babu ƙarya idan aka ga cewa za a iya samun matsala to kafin a yi nisa a gaya ma juna gaskiya tun kana neman aure ka tsaya ka faɗi gaskiya don kada a je sai an ɗaura auren a gano ka yi ƙarya kuma zaman ya yi wahala an gane wannan idan kenan kuma miji ya saki mata tai saki daya ko ya sake ta saki biyu idda ta kusan karewa yana da damar da zai dawo da ita to fa amsikuhunna bi ma'rufin an ka ce ku rike su da kyautatawa amma kada mutun ya wato ya ga ya saki mace saki biyu ko saki daya idda ta yi kusan karewa amma sai yana ganin cewa in idda ta kare za ta yi saurin yan aure sai ce to shikenan na dawo da ki bayan ya dawo da ita yanzu kuma sai ya sake sakinta kaga yanzu misali idan ta yi jini biyu wata biyu duk wata tana ganin jini kaga yanzu da ya dawo da ita kuma sai ya sake sakinta kaga sai ta yi waɗansu wata biyu kaga ya ƙara mata tsawon lokaci ana nan ana nan kuma sai ya dawo da ita sai ya bari sauran sauran jini guda kuma sai ce na dawo da ki sannan kuma sai ya sake mata wani saki kaga ya ƙara mata tsawon lokaci saboda mi saboda ya cutar da ita to wannan dama da Allah subhanahu wataala ya baka don saboda ka yi tunani ne kaga ya dace ka dawo da matarka amma ba wai an baka wannan dama bane don ka zalunci matarka Allah ce to fa amsikuhunna bi ma'rufin ku rike su da kyautatawa in ka san in an ka dawo za a yi zaman kwarai to sai ka ce ka dawo da ita aw sarrihuhunna bi ma'ruf ko ku ku sake su da kyautatawa ma'ana ka kyale ta inda ta ta kare ta je ta samu wani domin duniya kowa yana da wanda ya dace da shi tsakanin mata da miji idan miji shi ya zalunci mata to sai yayi fatan dama Allah zai dawo da ita idan kuma mata ita ce ta zalunci mijinta sai ta yi fatan da mata dawo ga mijinta na farko shi yasa duk wanda ya cuci wani cikin ma'aurata wallahi sai ya gane kore ne idan Allah ya baka mata musulma mai sawa hijabi mai ladabi mai biyayya wadda take son ka tsakani da Allah amma kai fatali da wannan ka sake ta to kana sakin ta sai ka auro yar balla ja'u wadda za ta zo ta karya ka wadda za ta ci maka mutunci ta walakantar da kai ta walakantar da iyayenka ta walakantar da ‘yan famikinka ta walakantar da abokanka ina fata an fahimce ni hakan ga kuma mata ‘yan Allah ba ta miji na gari ta walakantar da shi ta ce ba ta son mutumin da yake son addini ba ta son wanda yake tada ta sallar subahin ba ta son mai geme ba ta son wanda gida ne ba a sauraren music ba ta son mai kaza ba ta son mai kaza shikenan sai ta ce ita ba ta yi dama MC ce ko American ce ba ta son wanda aka son addini sai ya rabu da ita sai aga mata da MC irin ta to in sun kaɗu can na za a yin bala'i ina fata an fahimce ni duk wanda ya cuci wani cikin ma'aurata wallahi in kan rabu da matarka wanda ka son ka saboda Allah wallahi sai kai kuka ka koma in ka aure wannan baka iya zama da ita in ka aure wannan baka iya zama da ita hakan ga mata in ta cuci mijinta wallahi sai ta yi fatan Allah ya ba ta miji irin shi amma ina yana da wahala domin mutumin kirki samun shi yana da wahala an gane wannan Allah ce wala tumsikuhunna diraran litatadu kada ku rike mata don cutar da su litatadu don ku ketare iyaka shi ne kamar yadda ni faɗa ka dawo da ita ka sake sakin ta don ka ƙara mata tsawon lokaci kaga ka rike ta ne don ka cutar da ita ko ko kada ka dawo da matarka don saboda ka ci gaba da yi mata wulakanci a cikin gida ka dawo da ita kuma ba zaman kwarai za a yi ba ka gaya mata wannan magana ta safe ka gaya mata wannan magana ta marece ta bakin ciki da safe zagi da marece zagi cin mutumci gashi nan dai a'a zaman aure abin da ake so zama ne na mutunta juna zama ne na a tsi a gudu tare a tsira tare shine a bauta ma Allah a nan duniya a ji daɗin duniya kuma a samu zurriya tayyiba sannan kuma a yi fatan aljanna ta kasance ita ce makomaku shine zama aure amma zama aure da zaki ba zama aure bane zama aure da cin mutumci ba zama aure bane zama aure da zalunci ba zama bane ina fata an fahimce ni sai kaga mutum wani bai jin kuma ya karhe 12 na dare yayi wanka sannan kuma ya canza sutura ya sa turare sannan kuma ta ya bar mata tai ina za shi Allahu a'lam Allah ya kyauta Allah subhanahu wata'ala ce to wa man yaf'al dhalika faqad zalama nafsa duk wanda ya aikata haka faqad zalama nafsahu hakika ya cuci kai ne domin duk mutumin da ya zalunci duk mutumin da ya zalunci yana ganin cewa a zahiri shine yayi kwaruwa amma hakika babu wanda ya kwara sai kai ne saboda zalunci zai iya dawo maka da abin da mafi abin da ka yi zalunci tun da nan duniya sannan kuma ka je a lahira ka iske sakamakonka duk mutumin da ya zalunci wani kada ya san tsammanin ya zalunci kun ga mutane nan yanzu abin da mutane suka dubi kamar in suka zalunci wani kamar an ana dariya kamar an ci an ci banza wallahi baka ci banza ba ina fata an fahimce ni da ka zalunci wani to in baka yi anniya ba wani wanda ya fi wanda ya fi ka zalunci zai zo ya zalunce ka ko kuma ranar tashin alkiyama ranar da babu dinari ranar da babu sefa ranar da babu dola ranar da babu nera ranar da babu sidi rannan za a ɗebo haƙƙin mutane a basu kana ji kana gani sai mala'iki Allah ya ce zabtaro lada sai a ɗebo cikin lada ka sai a biya mutane duk wanda ka zalunta ranar tashin alkiyama za a biya shi shi yasa dan ka zalunci matarka ko za ka zalunci ɗanka ko ka zalunci al'ummarka irin shugabannin da mu da suke ganin an aza su bisa ga mulki sun kwashi dukiyoyin kasashen su sun kai kasashen turawa sun aji suna ganin kamar shikenan babu abin da za a yi ko ko waɗanda an ka ba wani matsayi sun zalunci na ƙasa gare su an gane ni kowane ne ya zalunci wannan kuma ba wai sai gwamnati ba ko mai kuɗi kowane ne ko malami an ka bashi haƙƙin mutane ya ci ko an ka sanya ka musabaka ka ɗauki maki ka ba wani to baka zalunci kowa ba ko ko ɗalibi yayi karatu tsakanin shi da Allah kan rage mai maki to ka babu wanda ka zalunta in bakan ka ba domin wallahi sai ka biya shi ranar tashin alkiyama da haka musulmi wanda yake da imani da Allah wallahi in, in an ka ce zalunci na wallahi ka sa tsammanin ka zalunci wallahi kanka ne ka zalunta an gane wannan da kyau shi yasa aka ce akwai wani dan shi'a ya zo bakin masallaci yayi sallah sai ya zo ko da diba sai iske an sace mai takalmi sai ya ce Allahu akbar wani ya cuci kai ne domin wanda ya dauki takalmi waye cuta kan shi ya cuta domin sai ka biya shi ranar tashi alkiyama mun gane wannan da kyau dan haka wallahi musulmi bai yin farin ciki yayi zalunci wallahi ba za ka yi farin ciki don ka yi zalunci ba kullun in ka yi zalunci to sai ka ji jikinka ba kyau sai ka yi kokari ka mai da haƙƙin mutane zuwa gare su kuma ku dibi ƙarshen azzalumai a duniya ka kai kasance yau duk wani mutum da ka san ana kira da zalunci in ka ga ƙarshe ne wallahi sai ka yi mamaki sai ka ga rayuwa ta zama to mummunar rayuwa ina waɗanda ake ba shugabancin al'umma su zalunci al'umma su shugaban ƙasar Kongo Kongo Kongo Kinshasa Zaire ta da wanda ake ce ma Zaire Mabuto sai sai ko babu irin zalunci da bai mai 'yan ƙasa ta ba amma a ƙarshen rayuwa ta yi ya bar kuɗi miliyarori amma ya mutu a ƙasƙance sai da ya koma nauyin kilo 36 a haka ya mutu saboda mi saboda ya zalunci al'umma ta yi an gane wannan kaga duk daɗin da ya ji na mulki da dukiyar da ya sata ta 'yan ƙasashi ba ta amfana mai komai ba don haka wallahi in kai zalunci kakan baka ji daɗi wallahi ka jire sakamako wala tattakhidhu ayati llahi huzwa kada ku riƙe ayoyin Allah abin izgili in ana karanta wa mutane ayoyi suna dariya in an ka ja aya wani bai da niyyar amfani da sai ce Allahu akbar malam hada mana abin da Allah ya ce wai wato shi na izgili da ayoyin Allah subhanahu wataala yin izgili da ayoyin Allah kafirci ne ina fata an fahimce ni bai dace ba mutum ana karanta ayoyin Allah yana izgili da alarammomi yana izgili da malaman da suke karanta ayoyi shi na cewa ai malaman da kaga suna wa'azin na aiki ne abba su da inda suna da aiki su ma da zuba za su yi wannan azi ba ana karanta wa mutane abinda Allah ce suna ƙetarowa suna ɗauko wata hanya suna kawo wannan ka ɗauko wannan ɗauko wannan ɗauko wannan mai imani da an karanta aya Allah subhanahu wataala sai natsuwa ta zo mai idan ayoyin da suke bayani ne kan wuta sai ji zuciya ta ta kamu da tsoro Allah ce innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innul qulub masu imani da an ambaci Allah shi ke dan الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني يقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله mai imani da an ambaci Allah sai hijiwa to zuciya sai ta kamu da tsoro amma wanda bai da imani kafiri ko wanda imani ne ya karanci sai ka iske ana faɗin ayoyin Allah shina izgili shina ko ya zagi alaramma ko ya zagi malan ko ya yi wani abu ne na walakanci ga ayoyin Allah subhanahu wataala to wannan alamun rashin imani ne ko ko karancin imani Allah subhanahu wata'ala ce wadkuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'ima Allah akan ku ana tuna ni'ima Allah ne da halshe ana tuna ni'ima Allah subhanahu wata'ala da zuciya ana tuna ni'ima Allah subhanahu wata'ala da gabbai ta kowace hanya in an ce a gode ma Allah a tuna Allah subhanahu wata'ala ba wai ana tuna Allah bane kawai da wato halshe kamar ka ce astaghfirullah astaghfirullah shi kadai ne an tuna Allah a'a ana tuna Allah da zuciya idan Allah ya yi ma ni'ima ka ji daɗi ka gode ma Allah cikin zuciyarka ka tabbatar da cewa Allah subhanahu ta'ala ya ma ni'ima amma Allah ya baka kuɗi kana da miliyon 100 cikin kwantikin ka amma cikin zuciyarka kana ganin kamar kai talaka ne cikin Niger fasu akwai masu miliyar miliyar kaga wannan bai gode ma ni'imar Allah subhanahu ta'ala da zuciya ba Allah ya yi maka wadata amma baka nan ga gode ma Allah da zuciyarka kana ganin kai talaka ne ba komai kake ba Allah ya baka ilimi gurgudun hali naka wanda aka gare ka kana ganin kai ba kowa bane kai kana ganin daga sabbi zuwa ƙasa ba wani karatu bane sai a zo an tsaye wani wuri akwai inda babu wanda iya ko daga alamtar zuwa ƙasa ana zuwa sai a ce gafar ta malam ba musalla wallahi dole zai kai zaka bada sallah ina fata amince ni an gane wannan da kyau sannan ana gode ma Allah subhanahu wataala da gabbai gabbanka da Allah ya baka zaka gode ma Allah shine kada ka yi sake kai yi amfani da su wajen saba ma Allah subhanahu wataala ijiyarka wato za ka yi amfani da ita wajen gode ma Allah subhanahu wa ta'ala ka yi zikiri ka karanta alkur'ani ko ka yi kallon wa'azi da ita ko ka yi wani aiki na da'a wanda Allah ya ce ka yi ko ka kalli sammai da kasai don ka yi tunanin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta ka san cewa Allah subhanahu wa ta'ala bai halice sammai da kasai don wasa ba kunnanka ka mayar da su abubuwan wato neman sauraren abin da za ka ji abin da Ubangijinka ya faɗa, sauraren alkur'ani sauraren wa'azi, ba wai ka ɗauki kunnuwanka ba, ka mayar da su abin sauraren music, abin sauraren goge, abin sauraren ɗan ƙwairo, abin sauraren shata, abin da ɗaya kake so ka saurara kenan. Gabanka duka gaba ɗaya ka yi ƙoƙari, bakinka ya zamanto zikiri karatun alkur'ani, kalimomi na gari, sallama, assalamu alaikum wa rahmatullah, magana kyakkyawa, amma ba wai ka mai da bakinka ba daga waƙoƙi sai magana kafirai sai magana 'yan siyasa baka ji wane ya ce kaza ba dan siyasa wane ya ce kaza dan siyasa wane ya ce kaza sai hirar banza sai hirar batsa to dan hakan ga ana tuna Allah subhanahu wataala da dukkan waɗannan abubuwa guda uku duk abin da Allah ya baka zikirinka da shi shine ka yi ma Allah da'a da wannan abin idan Allah ya baka da zikirin da za ka yi ma Allah da ɗanka shine ka yi ƙoƙari ka ka ganar da shi addini ka ganar da shi tsoron Allah subhanahu wataala an gane wannan idan kana da mata zikirin da za ka yi ma Allah game da shafi wannan matar shi ne ka yi ƙoƙari ka ga matarka ta gane addini tana yi ma Allah da'a tana yi ma wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam da'a an gane wannan da kyau idan Allah ya baka dukiya zikirin da za ka yi ma Allah ba tarzaha kawai za ka ɗauka ba kana astaghfirullah astaghfirullah ka ce ka yi zikiri a'a ka sanya dukiyarka cikin aikin da za a neman lahira wanda Allah subhanahu wataala ya umurni shine ka suna Allah subhanahu wataala da dukiyarka ta haka da an ce zikiri wani suka ji ce a to shike na dauki tarzaha sai kaga mutum da kuɗi kamar su kashe shi amma bai aikin addini wai ya rike tarzaha shi na zikiri wai astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah wai ya gode ma Allah ko ko alhamdulillah alhamdulillah mutum na da miliyan 100 ana neman taimako na jikka 100 a gyara masallaci ya bada dala goma kuma ya ce wai alhamdulillah mun gode ma Allah ina ka gode ma Allah wannan ƙarya ce ba gode ma Allah subhanahu wataala bane sannan Allah subhanahu wata'ala ce wa ma anzala alaikum minal kitab kuma ku tuna abinda Allah subhanahu wata'ala ya sabkar muku na littafi wato na alqur'ani kenan wal hikma da hikma shine malamai suka ce hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya'idukum bi Allah shi da muku wa'azi da shi dan hakan ga an sabkar da waɗannan ayoyin ana muku wa'azi dan adam yana gafala yana sabrin rabkana yana sabrin sakin hanya amma ayoyin alkur'ani su za su tunar da shi sai a gaya ma a ce Allah ya ce kaza ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza su ko masu imani da sun tuna da Allah ko ko suka tuna abinda suka aikata kuskure na za su dawo innal ladina taqaw idza massahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru fa idza hum musirun wal ladina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakaru Allah fastaghfaru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun ya'lamun Allah ce wattaqullaha ku ji tsoron Allah wa'lamu anna Allah bi kulli shay'in alim ku san cewa Allah subhanahu wata'ala ya san komai babu abin da yake koyuwa ga Allah subhanahu wata'ala shi yasa shi Allah subhanahu wata'ala wato kai ne kake da bambanci tsakanin abin da a koyi da bayyane amma shi Allah da abin da a koyi da abin da a bayyane duk ga Allah subhanahu wata'ala sawa'un minkum من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال الله سبحانه وتعالى دا أبين دا أنك أوي دا أبين دا أنك يشكين زوتيا حتى دا أبين دا زوتيا كتتكي ترسى ما الله يسني كان نان كان كلون وني متون كان ميدا ريا أما تشكين زوتيا كبا هكا تشكين نفي با كان جيرا لوكتين دا كسامو ساعة كاتا شكين وني رامي الله يسن دا والله سي الله تشوى إذا طلقتم النساء وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا ترابوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون نعم وإذا طلقتم النساء إذن كك سكماتا فبلغن أجلهن إد ستكاري تكي كرشي فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن يا كو وليينا أنا مغنى نيد وليا ماتا waɗanda suke bada su aure uba in shina nan kowa ko kare ko wanda ya kama da hakan ka wanda zai bada auren mace to fala ta'dhuluhunna kada ku hana su an yankihna azwajahunna su dawo zuwa ga mazajen su shi yasa wannan fala ta'dhuluhunna malaman zauri suke kiran shi alalo idan mutun ya hana maɗiya sai aure ko wato ya hana makauna sai arbi ana kiransa yayi mata alalo inji malaman zauri ina fata an fahimce ni waɗansu idan ka aure mace ka sake ta sai mutane su ce ba za ka dawo da ita ba ina fata an fahimci cikin fami sai a samu waɗanda za su zuwa su ce a'a mutun da dama an ba shi aurenta lokacin da ko aka ba shi aurenta ai mutane da dama suna son ta don haka kuma yanzu tun da ya sake ta magana ta riga ta kare wannan ba dalili bane an ce akwai wato riwaya ta tabbata a cikin sahihul bukhari ɗaya daga cikin sahabbai wanda ake ce ma ma'qal bin yasar yana da kauna sai ya aure yar uwa sai ya auratar da ita ga wani daga cikin wato musulmai bayan an samu matsala tsakanin mata da miji domin saɓani yana iya zuwa da wannan saɓanin ya zo ya saki mata ta sai idda ta ta ƙare bayan idda ta ƙare sai mutane suka zo za su aure ta daga cikin waɗanda suke son su aure ta akwai wannan mijinta na farko shi ko wannan sai ce a bayan na baka ƙauna ta maza suna son ta kuma yanzu zaka dawo ka ce yace to ba zan baka ita ba wannan aya ce ta sabka wa idza tallaqtumun nisaa fa balagna ajlahunna fala ta'duluhunna an yankihna azwajahunna ashe ita tana son mijinta shi ko yana son ta amma kuma ƴan uwa sai su shiga ce ba za a yi ba kaga wannan yana daga cikin abubuwa na saba mu addinin musulunci sai ka ji mutum ya ce ba za a mai ba za a mai da ta ba ko tana son mijinta sai dai ta hankuri in ma shi kadai na sai ko shi a autan maza sai dai ta mutu wannan ba hujja bace Allah subhanahu wataala ya wannan hani kenan idan mace mijinta wato ya sake ta bayan ta kare idda kuma mijinta ya dawo ya ce yana son ta idan ba saki uku bane to ana ganin a bari ta koma gidan mijinta domin Allah ɗaya san abin da yake faruwa tsakanin mata da miji sannan mai yiwuwa waɗanda waɗanda za su aure ta ba su san halayenta ba ba za su iya hankuri da ita ba amma tun da hashi ya dawo ya ce yana son mata ta yi ita ma ta dawo ta ce tana son mijinta to magana ta ƙare kenan kuskuren nan tsakankanin su ya faru kuma su da kansu sun yarda za su zauna tare da juna ya fi a ce a cire ta a ɗauka akai a ba wani an gane wannan fala ta'dhuluhunna an yankihna azwajahunna idza taradaw bainahum bil ma'ruf idan suka yi yarjejeniya tsakankanin su tsakanin mata da miji bil ma'rufi da kyautatawa an gane wannan ya zamanto ita ta amince shi ya amince sun ce suna son junansu to magana ta kare zancen wani mutum ya dawo ya ce shi uba ne bai yarda ba ko ko wane ne to wannan yana son ya ketare iyaka shi yasa lokacin da wannan ayar ta sabka wannan sahabi sai ce to shikenan shi yanzu tunda aya ta sabka zai maida ba wancan matar shi sai ya maida mai ita ce ka zo aka sake daura aure kuma girmama shi an gane wannan shi ne abin da ake bukata idan aya ta ci karo da abin da kake so to in kana da imani ka ji tsoron Allah wannan shi ne bambancin mu da sahabbai idan aya ta sabka sun kai niyyar aikata wani abu to bari da su yi mu kuma yanzu idan aka ja aya aka fassara lokacin da mamu sun je karawa sai ce to ni tun da ma wa'azin ga na gane mallamin nan saboda ni na saboda ni na wannan wa'azi to wallahi ba ni bari sai na aikata sai na ga abin da za a yi ذلك يعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر wannan kuma hukumce hukumcen ko wannan hukumci ana wa'azi ne da shi ga wanda yayi imani wanda ya kasance yayi imani da Allah da ranar karshe kaga wanda yayi imani da Allah da ranar karshe su ne ake ma wa'azi da wannan amma waɗanda suka ganin su sun hi karhin malamai su ga musu abin da Allah ya ce to waɗannan ba su aka magana ba sai dai a bar su wannan ranar tashi alkiyama su zo su ba Allah amsa zalikum azka lakum wa athhar wannan shine mafi kyau gare ku wa athhar kuma shine mafi tsarki domin kalimata wato azzaka da larabci wani lokaci tana nuhin tsarki to athhar ita ma tana nuhin tsarki idan muka zo wajen fassara muka ce zalikum azka lakum wannan shi yafi tsarki gare ku wa athhar kuma shi yafi tsarki kaga fassara ba za ta yi ba shi yasa waɗansu malamai sai su wata kalmar sai a juyar da ita a wata fuska wata kalmar sai a juyar da ita fuska zalikum azka lakum wannan shine mafi alkhairi gare ku an gane ni ko ko wannan shi yafi dacewa da ku wa athhar kuma shine mafi tsarki gare ku wallahu ya'lamu Allah shine yake da cikakken sani wa antum la ta'lamun ku ba ku da wani sani don haka cewa ba za a yi kaza ba ko a yi kaza wannan ba sha'anin ku bane Allah ce sa abin da zai faruwa zuwa gaba an gane wannan ta yi wanda kake son ka gama kaunarka da shi bayan ka raba ta da mijinta sai ya zo ya aure ta kuma harkoki su ɓace tsakankaninku an gane wannan idan harkokin suka ɓace kuma sai ka iske wato sai ka koma ka yi nadama shi yasa kada ka yi amfani da cewa wannan yanzu abokina ne muna ɗasawa da shi bari in ɗauka in bashi ko ko wannan kaza yake gare ni a'a in dai ta ce tana son mijinta ai hakuri amina ta zuwa gare shi wal walidatu yurdina auladahun
والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير na'am malamai suka ce wal walidatu yurdi'na auladahunna hawlaini kamilaini liman arada an yutimma ar-rida'a wannan aya ta zo da siga ta khabar amma umurni ne aka yi domin idan muka ɗauki gundarin kalmomi wal walidatu iyaye mata yurdi'na auladahunna za su shayar da ƴaƴansu hawlaini kamilaini shekaru guda biyu liman arada an yutimma ar-rida'a ga waɗanda suka yi niyyar wato su cika shayarwa kenan makurar lokacin da mace za ta iya shayar da ɗanta wanda shari'a tabbata cewa wato shan nono zai mai tasiri shekara biyu ne an gane wannan da kyau amma labari ne ake basuwa sai dai kamar umurni ne aka yi ma'ana kenan kamar an ce musu su shayar da 'ya'yansu shekara biyu kenan yaro a shari'a ta musulunci ya halatta wato a shayar da shi har tsawon shekara biyu bayan an haife shi an gane wannan matsayin shekara biyu amma waɗansu malamai suna ganin a'a idan yaro aka haife shi da wata shida to za a shayar da shi shekara biyu amma idan aka sha wato idan aka haife shi da wata tara to yanzu ba zai kai shekara biyu ba za a bashi shekara ɗaya ne da wata tara an gane wannan domin mi domin shekara wato wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra an ce wata 30 na cikin mutum da shayar da shi to kenan idan haka nan ne mai wata tara shi bai dace samu shekara biyu ba domin in ya samu shekara biyu zai wuce lokacin da an ka an ka an ka ɗiba mishi zai kai wata 33 an gane wannan waɗanda sun ka ɗauki cewa wannan aya lil wujubi na kenan shayarwar nan shekara biyu ta zama to matsayin wajibi an gane wannan amma waɗansu malamai suna ganin cewa a'a shekara biyu da wata tara in an haife shi da wata tara ana iya bashi shekara biyu waɗansu malamai suka ce a'a in mun haɗo ɗin can ayoyin da suka ce wata 30 to dole wanda an ka haifa wata tara ba za a bashi shekara biyu ba wannan kuma sabani ne na malamai wallahu a'lam Allah ya kire su walwalidatu iyaye mata alhali nan ana magana ne kan mata waɗanda aka saki an gane wannan mata waɗanda aka saki bayan mijinsu ya sake su an ci za su shayar da ƴaƴansu wato shekara biyu me yasa Allah ya kire su alwalidat saboda Allah subhanahu wata'ala ya to ya kira su da sunan da zai sauƙaƙa musu bakin ciki domin an ce almutallaqat ana zance matan da aka saka kaga mace an ce mata an sake ta abin yana da ciwo amma an ce walwalidatu iyaye mata kaga nan ana son a sanya mata tausayin ɗanta wanda a cikin zuciya an gane wannan kasancewar miji ya sake ta wannan ba shi zai bata alaka tsakaninta da ɗanta ba domin ɗanta ɗanta ne shi yasa nake musu alwalida wadda ta haihu alwalida to iyaye mata kaga alhali ko nan ana zancen wal mutallaqatu wal mutallaqatu can da ake zancen mutallaqatu ana zancen sakina to tunda zancen idda aka yi da haƙƙin mata sai aka kawo al mutallaqa amma nan da ana zancen shayarwa kuma ana son kada wannan sakin da aka yi mata ya tsaya mata ga zuciya sai an ka kire ta alwalida ka ko ga ba wai mutumin da ka haifa ba ko baka haifi mutum ba yace maka baba zaka ga ya baka girma to in yana yiwa ko sai ka sai ka rike wannan matsayin da ya baka domin mi domin shi ya yarda ka zama to babba gare shi ko ba haka nan bane yaro karbin yace ma baba to sai ka ga ko da ya maka wani abu da bai dace ba ka ya bugu ne an gane wannan sai Allah subhanahu wataala ce to wa alal mauludu lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf shi wanda anka haifa ma al mauludu lahu shine wato ubakin rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf wato ciyar da su da kuma tufatar da su bil ma'rufi da kyautatawa kuma gurgudun halin shi an gane wannan idan ka saki mace bayan ka sake ta ta koma gidansu to bayan ta haihu dan nan naka wato ciyar da shi yana kanwa yana akan ka to shi yasa kuka ko justice yanzu irin da shari'a ta turawa bayan ka saki mace in ta aihu sai a kira ka sai juju ya ce to wannan yaro naka za a ciyar da shi kawai ikono zaka bayar kaga wani bai yi don Allah da nai idan aka haife shi ba ruwan shi da shi ko ya kai shekara goma shi tun lokacin da ba ya saki uwar bai ma san inda dan shi bai ma san inda uwar take ba an gane wannan amma su turawa sai su kira ka juju ce ma to faɗi ko nawa zaka kawo duk wata sai ka ji mutum ya ce to zai bada kenzi mil a ce to a rubuta kaga yanzu da yake jujuna ba don Allah na ba tsoro shike ji don ya san jujuna yasa a cika mai a cika mai takarda a kai shi gidan kaso shi ko tsoron kaso yake yi ko ba haka dan bane amma nan ga ayoyin Allah suna bayani mutane ba ruwansu to shina wa alal mauludi lahu ala tana nuhin haƙƙi ya tabbata akan mutum shi yasa ake kawo ta in an ka kawo ala ana nuhin haƙƙi ya tabbata akan ka in an ka kawo allam ana nuhin haƙƙi naka ne in nace alayya kaza kenan ana biya ta bashi kaza in nace liya kaza ina da abu kaza an gane wannan to wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf sai Allah ce to la tukallafu nafsun illa wus'aha ba a azama rayuwa sai abin da ta iya dauka don haka ga shi sa Allah ce bil ma'ruf akwai abubuwan da cikin shari'a an bar su ne ga al'adan mutane da karfin su domin halayen mutane wato wani mawadaci ne wani talaka ne wani kuma matsakaici ne sannan kuma mai kuɗin wani gari a wani gari talaka ne ko ba haka ba eh mai kudin wani gari a wani gari ba mai kudi bane to shi yasa sai an kabar abin bil ma'ruf Allah ce ta hanya sananna yadda mutane suke mu'amala an san wane ga abin da zai iya basuwa shi kuma yaron an san ga al'adan mutanen garin idan za a shayar da yaro wata guda ga abin da kamata basuwa sai a rinka bata duk wata ga abin da zaka kawo duk wata ga abin da zaka kawo Allah subhanahu wa ta'ala ce la tudarra walidatun bi waladiha ba za a cutar da mahaifiya ba uwa bi waladiha saboda danta don saboda wai uba ya san danta na sai ce mata to in ba ta da shi kamar adina ko ko bai barta da yaro bai san cin shi ba bai san sha nai ba ita ba bai san cin ta ba bai san shan ta ba alhali ko abincin da uwa take ci da shi ne wato yake sarrafa cikin jiki har ya zama to nonon da yaro yake sha idan kana aure da ita babu wata matsala to yanzu ba aure da ita kake ba tana gidansu to kuma wato a ciyar da ita a shayar da ita kuma ɗanka ya sha nono kuma shi kenan kaci kaci banza kaga wannan bai bai ba shari'a ta ce sai ka biya amma kada a cutar da ita saboda an san uwa tana son ɗanta sannan kuma an san cewa mu a wajenmu idan mace ta ce ba ta shayar da ɗa sai uba ya biya sai a ce an yi abin kumya sai ce to sai ku haɗa mu duniya a tai gidan sarauniya a haƙi a ce a ce a ce na ci banci da ɗana to ke ku ki je ki haƙi ba shi kenan ba wai yana ganin cewa in an kaka na an yi abin kumya babu wani abin kuma idan mace ce ba za ta tayar da ɗanka ba shari'a ta ba ta izinin ta aji malinka in duk matan duniya za su yawo a ce ba ta da imani ba ta da tausayi ba ta da kaza ba ta da kaza to kai kai da ka haife shi da ka kiba ta abincin da za a bashi za a ba ta ci don saboda shi ya samu abinci kai ko kana da imani kai kana da tausayi ha la tudarra walidatun bi waladiha wala mauludun lahu bi waladi sannan kuma shi ma mahaifi ba za a cutar da shi ba saboda ɗanai an gane wannan kada ya zamanto dan ka sake mata tunda in tana gidanka ai ba sai an yi zancen jinga ba tunda kai ka kawo abincin da za a ci to kai kuma kada a cutar da kai don saboda an san aihu sai a zo a ce maka to kaza zaka biya ko ko idan misali ita yarinyar yan masu hannu da shuni ne ubanta shi na da karhi sai zo ga juju ce to tunda ya sake iyata ka ce kaza zai kawo da wata in ba haka nan ba kana daure shi kun sa akwai masu yin haka nan sai juju ya kira ka ce maka to yanzu jikka 150 za kawo kai ko baka jikka 150 abinda yake so baka da jikka 150 sai a ce to tunda baka da su akai ka gidan kasu an fahimci wannan da kyau kai ba ba za a cutar da kai ba saboda ɗanka a'a a kyautata lokacin da an kai auren na an yi soyayya kuma yanzu karuwa ta Allah ya basuwa ko baka ba yaron nan ba a san abin da zai kasancewa ba mai yiwa ita uwar ta ce ba za ta ta shayar da shi ba ko ko ta cutar da uban saboda ɗa bayan yaron ya girma ya zama wani abu sun shi samu labarin zaluncin da mahaifiya da ƴan uwan mahaifiya suka yi ma babanai daga nan sai ji bai son su ko ba ka nan bane ko ko mutum ya zalunci mace bayan ya sake ta ya barta da yaro yaro sai ya girma ya yi lakwal ko ko ya shiga kasuwanci ya zama wani abu sai kaga uba shi na son hijawo shi da an bashi labarin abin da mahaifi ne aikata sai ce a haka nan na sai kaga ya kyau ba ne ina fata mu ce ne duk da yake kuma shari'a bata ba mutum dama bai guji iyayen shi ko da sun aikata mai wani abu amma yana faruwa mutum ya saki mata ya barta da yaro yaro sai ya girma ya je ya yi bida ya yi kasuwanci Allah ya sa ya zan babban mai kuɗi sai kaga mutum ya taho da yan sanda dugui dugui ka san ni a ban san ka ba ai ni da ubanka yanzu abin da shi ka so a ɗibi kuɗi a bashi to lokacin da ka guje shi da shi da mahaifiya ta ka ji tausayin shi ko ba haka ba irin wannan yana faruwa sosai sai ka ji a ta shi babu ruwa ne da ubani a no no bare in lakwal na ya zan wani ma'abu da ka to kace sai maka a shi bai san ka ba kwata kwata don saboda a tsarin baturi an riga an nuna mai cewa kada ya damu da wani mutum duniya wanda ba kan shi ba kwarai ko suna faɗi kwarai da gaske yaro ya ce wallahi waɗanga waɗanda ga lakwal ai yanzu ma matsalar da ake faruwa da ita waɗanga masu yin lakwal kin ga da turawa suke nan suna wanke musu kanu ana cewa idan babanka ya baka kashi ka zo mu za mu kai shi gidan kasa mu like shi haka hakan ga ake na ana koya musu fa yanzu cikin lakwal ana gurɓatar da tarbiyyar yaya iya maza da iya mata iya maza UNICEF da sauran kungiyoyi suna ɗaukar wai waɗansu ‘yan kare hakkin ɗan adam sai a zo cikin CMD akwai wani yaro wanda an ka zo cikin class wai wani daga cikin masu kare hakkin yan adam yan society civil ya zo ya ce ma yara duk wanda an ka bashi kashi gidansu ya zo ya gaya muna idan baba ne ya bashi kashi mu za mu zo mu hidda mai haƙƙi ne mu ɗaure uban shi a kai shi gidan kasu sai wani yaro ya ce to yanzu kamar ni in ni kai baba na wajen ku an ka je an ka kai shi gidan kasu an ka ɗarme shi gobe da sahi in ni tashi da sahi uban wani zai bani kuɗin kaji koko to so daga sun kai uba ne gidan kaso ko to yanzu dalar nan goma da aka bashi da ashirin da talatin wani na zai bashi kudin kaji kaga babu ko ba haka nan bane hakan ga kuma da da yara sun kai sai eje cesium sankem zuwa katilum turajem sai a fara musu sai a fara koya musu af af kenan shine economy familial yadda za a yi a rage haihuwa shine abin da ake koya ma yara ku kuna nan kuna yaki da yadda za a yi a rage aihuwa amma yara ana koya musu economy familial sai an samu wata lalatattan mace ita za a ba wannan tsari ta zo ta nuna musu ga yadda za a yi mace ba za ta ɗauka ciki ba ga yadda za a yi mace in ta ɗauki ciki ta zubda shi ga yadda za a yi mace ta zama da mijinta shekara biyar shekara goma ba ta haihu ba shine economy familial af duk yaron da duk wanda yake lakwal a nan Niger in dai ya kai katirin turazam ka tambaye shi ana muku af ko ba yi af economy familial ko ba haka nan bane sannan ga ƴaƴanku na suna yin APS APS ke nan da ɗiya maza da ɗiya mata sai sun yi shi ka tayi tseren ka gani zaka iske sun sa su vetama mace ta cire kayanta da hijabi da komai yarinya ta sa su vetama tana gudu cikin katta ko ba haka nan bane suna nan ɗiyan ku tsirara suke yin suke yin sport abinda ake yi kenan wani na fito yayi magana kan wannan amma duk wannan shi ba za a yi magana akan shi ba sai in mutum ya dauki diyafiya ba ta aure tana katire mu ko tuwazim ko sai MD sai mushe in kauye na ma mushe ake sawo shi kire uba shi ce mai in baka yi annabi ina sa daure ka wai mushe zai maka in nan birni na an kaga abin zai tsanani sai a ce sai an gama da juju a zo a kawo ka a kai a kire ka justice a ce wai za a bude maka idanu ka san wa an hana a bada an hana ayi iya mata aure juju zai ce maka ko procureur wai an hana ayi iya mata aure an hana wani na hana an hana a sa yara aiki wata rana wani mutum yana aiki a cikin gandari da shi da ɗanai sai waɗannan mutane sun ka zo yan unicef sun ka iske shi da shi da ɗanai suna aiki wa gona sai suka ce mai tsoho wannan yaro ga sannu ku da aiki yace sannu sannu yara sun ka ce yaron nan da kuke aiki da tare da shi shekara nawa gare shi yace shekara 14 gare sai suka ce tsoho ai an zalunce shi yace a an zalunce suka ce eh kaida yaro ba a sa shi aiki sai ya kai shekara 18 18 ans yace a wallahi kun ga ban san da kaida ba ban san da doka ba dana ai ban sani ba yanzu sai suka ce to mu za mu taya sai ce to babu laifi ko da suka shiga cikin mota sai ce kai tashi hau mota bisu sai suka ce ina za shi ce kai hau mota bisu suka ce a mu za mu tsaye da shi ba ya ce a to ai ni na gana yi kuskure saboda na sashi aiki tun shi na shekara goma sha hudu ban san cewa sai ya kai shekara goma sha takwas ba wanga aikin da kuka ga muna yi da ni da shi nan da muke samu abincin da muka ci amma yanzu tun da sai an kai shekara goma sha takwas ni ban da labari yanzu ku sashi cikin mota ku sai da shi yanzu yana da sha hudu in ya kai shekara goma sha takwas sai ku kawo mini shi sai mu ci gaba da aiki mutum shi na so shi koya ma ɗanai sana'a da aikin hannu shi zan namiji suna so su lalata ma ɗa yaro sai ya kai sha takwas ya iya cinto ya iya hira da 'yan mata amma kuma bai iya biɗo dala ba abin da suke son su lalata mutane a yaki Allah ya sawaka Allah subhanahu wata'ala ce fa in arada fisal wa ala alwarisi mislu dhalik wanda ya gadi shi almauludi da hu kenan uba shine mislu dhalika kenan haƙƙin da ya tabbata akan mahaifi ya tabbata akan shi idan uba ya mutu an gane ni sannan kuma ya wato yaro za a kalli magadan mahaifin shi ko wani makusancin shi wa ne ko kani ne idan yaron bai bar dukiya ba wanda za a ciyar da shi idan ya bar dukiya shi kenan magana ta rage ta kari ana iya dauka cikin dukiya sai tunda da shi da mahaifiya sai na wato a ciyar a bada wannan dukiya idan babu dukiya wanda mahaifi ne ya bari to kanin uba ko wan uba ko wani nashi waɗanda suke gado nai su za su dauka wannan nauyi an gane sai su rinka ba da abin da ya kamata su kyautata wani bai cewa a ni ba zan yi ba ba haka nan bane a'a shari'a ta aza maka wannan yadda ka san in wanka ko kanin ka ya mutu kana iya gado ne hakan ga kuma zaka iya gadan mai ba zai iya bar maka bashi dan ka dan shi wanda ya bari ya kamata ka ciyar domin in ya bar miliyoyi kana son a ɗiba a baka ko ba haka nan bane to me yasa wannan da aiki ya zo sai ka jayi warka kenan inda kuma kuɗi ya bari sai a ce to yanzu tunda ka ce ba za ka ciyar da wannan yaron ba ba za ka bada haƙƙin shi ba to in wani daga cikin ƴan uwan mutum in akwai gado ba za a baka ba in ya ce don mi ai Allah ya bani sai a ce kuma wannan Allah ya azama mun gane wannan da kyau Allah subhanahu wa ta'ala ce fa in arada fisalan an taradun minhuma idan suka yi nufi arada musanna ne kenan wato uwa da uba ko kuma uwa da wakilin mahaifi idan babu mahaifi fa in arada fisalan an taradun minhuma idan suka yi niyyar wato fitar da yaron daga nono an taradun minhuma a yaye shi akan yarjejeniya tsakankanin su yaron yayi zahin girma kuma ana ganin cewa babu laifi in an fitar da shi daga nono domin haramun ne a fitar da yaro daga nono ba wato ya kasance bai wadatu da nonon ba in ba wata illa ta samu ba matar ta ɗauki ciki ana ganin cewa kuma akwai matsala to wannan kuma ana iya fitar da yaro daga nono amma idan ba wannan an akwai ba to an fi son yaro sai ya cika lokaci amma idan kuma an yi niyyar fitar da shi daga nono yaron yayi karfi kuma suna ganin cewa babu wata matsala wanda zai samu shikenan babu laifi tsakankanin su amma wata shawurin kuma suka yi shawara tsakankanin su fala junaha alaihi ma babu laifi gare su kaga wannan yana nuna cewa musulunci addini ne na rahama duk da yake an rabu amma maslahar yaro Allah subhanahu wataala ya kula da ita kuma da bata da miji ana son kullum su kalli abin da yake alkhairi domin yaron nan ba ku san irin abin da zai zama ba mai yiwa zai zamanto premier minister mai yiwa zai zamanto shugaban kasa mai yiwa zai zamanto kaza mai yiwa zai zamanto kaza kenan ko bai dace ba dan mutum tun shina yaro ai banza da shi ba a san abin da Allah zai yi shi ba wanda duk kun ka gani shugaban kasa ba a taba sa tsammanin ba tun shina yaro zai zama shugaban kasa ko ko ana sa wannan tsammani amma Allah subhanahu wataala in yi kai shugaban kasa ya kai shugaban kasa wanda duk kuka gani miliyardar mai kuɗi a wannan lokacin ba wai da aihuwa ta ba an kace wani an rubuta ga gocin shi miliyardar na ta yiwu zaka iske shi yayi aiki na wahala mai yiwa masu gidajen shi ma waɗanda suka rike shi ga gari yanzu Allah subhanahu wataala ya kai shi gaba gari su sai ya taimaka musu shi yasa Allah subhanahu wataala yake kira yake kira a kare haƙƙin yara Allah subhanahu wataala ce to fala junaha alaihi ma babu laihi gare su idan babu cuta akan yaron babu abin da zai dawo mai da cutarwa sannan su ma babu abin da zai dawo musu da cutarwa wa in aradtum an tastardi'u auladakum idan kuka yi niyya ku ba da ƴaƴanku a shayar da su wani wuri shi uba ya ga cewa a'a shi bai son uwar ta shayar da yaro yana yiwa ya halatta wani lokaci mutum ya ce bai yarda ba ta shayar da yaro ko da ta ce tana so don mi don saboda ta ya kasance yaron nan inda zai zama kana ganin cewa akwai wata musiba wanda za ta same shi ko kuma yaron nan zai sace wuri wanda yake babu tarbiyya mai kyau kun san wani lokaci wadansu gidaje ba gidaje ne da kwarai ba ko ba ka nan bane a to dole kuka amso danka ka san da ka faɗa cikin rami to wannan fala junaha alaikum babu laihi gare ku idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf idan kuka bada haƙƙi wanda an ka aza muku ga matan da za su shayar da ƴaƴanku bil ma'ruf ta hanya sananna wanda shari'a ta yi umarni kenan idan mutum ya amso ɗane zai bada shi wani wuri sai ya nemi inda zai ba su kuma ya rinka bada haƙƙin nan domin kada mutum ya gudun kuɗi saboda kuɗi na ya gudu a'a haƙƙi ne Allah ya aza maka jika talatin ko jika arba'in ko jika ɗari ka rinka ba su ana shayar da ɗanka haƙƙi ne akan ka shi yasa kun ga waɗansu ba su son yin aure yanzu gayu da duk turawa sun koya mu da cewa aure wahala ne aure zaunar da kai zai yi aure tsufar da kai zai yi abin da ya kamata kawai ka tai zuwa harkokinka shi yasa shi gaye bai son aure ya yi sun shi tai wancan karce shi ma wancan yarinya ciki inda ya mata ciki ba a tambaya sai abin da za a yi eh sai wancan karce shi ma yarinya ciki haka turawa sun dauki aure wato kwantara ne da mata da miji aure kasashen turai kwantara ne matar ka tana aiki kana aiki ka kawo kuɗin haya ka kawo kuɗin haya in gidan haya na biya ina fata an fahimce ni in ɗanku yana son kaza ka kawo kaza ka kawo kaza abincin da za a ci ta kawo kaza a yi cotization kwantara ce ba yadda za a yi a ce miji shi zai ɗaukar nauyin gida to irin shi suke son su kawo muna duk wata matsala wadda ta taso kai da ba an baka shugabanci sai a amshe wannan shugabancin sai a saka baya domin duk lokacin da ya zamanto da mata da miji suke taimakawa kenan gida ba na mutum ba na mutum guda bane gida na mutum biyu ne duk ko mutumin da mata sai ita take cishe shi bai da magana a gidan shi ko ba haka nan bane shi yasa kaga in mutum ya lalace bai son ya dauki nauyin aure sai ya rinka neman ƴaƴan masu kuɗi alhaji wani na daɗiya alhaji wani na daɗiya in an hana mai ɗiya alhaji wani to bai tsaya gidan gidan talaka sai shi tuma ɗiya alhaji wani shi tuma ɗiya alhaji wani shi dai so shiga ɗaya shi aure ɗiya alhaji to wani na gaya ma in ka armi ɗiya alhaji shi alhaji dukiya zai ɗauka shi baka ba zai baka ba masu kuɗin yanzu wayo gare su sai ka ji ya ce wannan yaron da suke son yarinyar nan ɗiyata da Allah ku bincika mai aikin mi shi kai ya ce alhaji lahiya ya ce a ka san ni ban son in sai da akuya ta dawo tana ci min zana wai ma'ana bai son shi ba da ɗaya sai ga mutum kuma ya zaman tushe na jiran sai ya taimaka mai shi bai da wannan ya yi son dai shi dai ba da ɗaya sai inda ba a tambaya sai ko dala su ma masu kuɗi wayo gare su fala junaha alaikum idza sallamtum ma atitum bil ma'ruf wattaqullah Allah ce ku ji tsoron Allah wa'lamu anna Allah bima ta'maluna basir kusan Allah subhanahu wata'ala mai gani ne ga abin da kuke aikatawa duk abin da kake aikatawa Allah subhanahu wata'ala yana gani illa dai an sa mala'iku sun rubuta sun aji in ka tuba a yafe ma in baka tuba ba ranar tashin alkiyama faman ya'mal misqala dharratin khairan yara wa man ya'mal misqala dharratin sharran yara wallazina yutawaffawna minkum
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناها عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير na'am wannan aya wato ita ma tamkar waccan aya ce an kawo ta bi sighatil khabar amma urida biha al insha wato umurni ne aka yi wallazina yutawaffawna minkum wadanda suka mutu daga cikin ku Allah ya karbi rayukansu wa yadharuna azwajan sai suka bar mata ko kuma suka bar mata guda ko suka bar mata wani zai mutu ya bar mata daya wani zai mutu ya bar mata biyu wani zai mutu ya bar mata uku wani zai mutu ya bar mata hudu in musulmi na amma in kuma ba musulmi bane ko ko dan ta'adda ne zaka ji an ce yana da mata goma ko mata goma sha biyar na ana maganar musulmi ne kenan wallazina yutawaffawna minkum wadanda suka mutu daga cikin ku wa yadharuna azwajan suka bar mata yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra wadannan mata za su zauna su yi jira wata hudu da kwana goma an gane wannan za su tsaya wata hudu idan wato mace mijinta ya mutu bayan mijinta ya mutu za su tsaya wata hudu da kwana goma don hakan ga idda ta mata ta kasu gida hudu ya kamata mutane su gane wannan wato mata idda su kala hudu ce akwai matar da za ta yi wata hudu da kwana goma su ne waɗanda mijinsu ya mutu amma ba su da ciki domin ita mai ciki ita iddata lokacin da ta haihu Allah subhanahu wa ta'ala ce wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadhna hamlahunna mace mai ciki iddata shine lokacin da ta haihu magana ta kare idan mijinta ya mutu yanzu bayan minti ɗaya ta haihu ta kare idda idan ta samu wanda yake son ta ana ya daura mata aure shi yasa malaman zo da suke cewa wace mace ce za ta iya rasa miji kuma bayan ta rasa miji cikin minti biyar kuma daura mata aure sai kai ta tunani ka rasa ko wace iriya ke mishi a'a ita ce matar da mijinta ya mutu ya barta da ciki bayan ya barta da ciki bayan minti ɗai da mutuwa ta yi sai ta haihu an gane wannan tana haihuwa magana ta riga ta kare shikenan ta daga cikin idda in ta samu wanda yake son ta sai a daura mata aure duk da yake abin ana kaddara shi na abu ne mai wahalar yiwa an gane wannan domin ciyon mutuwa ba zai bar ai a daura wannan aure ba kuma da za a daura shi da ya za abin tarihi ko baka nan bane duk da yake shari'a ta da shi amma za a ce kai wannan matar da ita da mijin nan gawan mutumin nan ma ka ai saurin ka ai saurin bizne ta abinci ka in ba fazon sun ka bashi sun ka kashe shi ba ina fata an fahimce ni to idan mace tana da ciki ajaluhunna an yudana hamlahunna ita ko mace wanda yake wato alya'isa shine mace da wato ba ta yin haila mace da ta kai shekaru girma ya kama ta ko kuma karamar yarinya wadda bata kai inda za ta yin haila ba su ko idda su wata uku ne kamar yadda ayar cikin suratul talaq ita ma ta bayani wallahi ya isna min al mahid min nisaikum in irtabtum fa iddatuhunna thalathatu ashhurin wallahi lam yahid wallahi ya isna min al mahid min nisaikum mata waɗanda suka yanke ƙauna ya isna sun yanke ƙauna min almahidu daga jinin haila min nisa'ikum na daga matanku in irtabtum haƙin kuna shakka game da al'amarin iddasu to fa iddatuhunna salasatu ashhur iddasu wata uku ne mace da ta tsufa ta yi mace ta tsufa ba ta gana haila suke dan sai kuma ta yi aure to in mijinta ya mutu za ta yi wata uku sai Allah ce wallahi lam yahid da ƴan mata waɗanda bu su kai inda za su yi haila ba da wannan aya malamai sun ka tabbatar da cewa ana iya mace aure tun bata kai inda za ta yin haila ba kaga ashe musulunci ya bada dama a yi mace aure tun bai ba tun bata kai haila ba ko ba karbi tun da Allah ya ce matan da sun ka yanke kauna da ganin haila da matan da ba su kai inda za su yi haila ba kaga mai shekara biyar ba ta ganin haila ko tana ganin haila mai shekara shida ba ta ganin haila mai shekara hudu ba ta ganin haila kaga wanda yake cewa ba za a yi mace aure ba sai ta kai shekara goma sha takwas karara yana yaki da ayoyin Allah subhanahu wataala ya halatta a daura ma amince da shekara shida shekara bakwai ya halatta sai dai lokacin da za a kai ta shine ana iya bane har lokacin da ta girma ya kama ta amma yanzu nan muku duk yan kare hakkin adam suka sun ce wannan can amana ne ai an zalunce ta an yi mata wane ne an yi mata wane ne kuma ku dubi auren da da ake yi ma mutane aure tun suna yan kanana auren ne shine yake jimawa sai ka iski shine wato an taso ana hankuri da juna duk lokacin da yarinya ta waye to ko uwayenta ba ta dauke su komi ba yarinya in ta kai ta yi lakwal ta yi soyayya da MC ta yi soyayya da mai kuɗi ta yi soyayya da wani ta yi soyayya da wani kai uban sai ta dauke ka ma ba kawai ba sabin da kake ba amma tun tana yar karama Allah ruha ma asiri ka samu mai so ka kai ta shikenan sai ka ji ka huta dama ba ta dauko wasu yaye yaye ba balle ta dauko ma magana kuma kullun suna kokarin su ce ƴan mata kada a yi musu aure amma babu wata doka wadda an ka zo a nuna muna yadda za a yi a hana ma ƴan mata zina ita ko yarinyar da ta ɗauki ciki tana da shekara goma sha biyu ko sha uku ko sha hudu ko sha biyar ko sha takwas me hukuncin ta kai kana na amurka ka ta lalace wa zai yi hukuncin ta ga ba su magana kan wannan su dai zancen aure kamar dai mutanen da ba su da albarka ba su zancen wato waɗanda aka yi ma cikin shege sai dai kullum suna zancen a hana ma ƴaƴa aure to ina albarka ta cikin galamari to sannan kuma kashi na hudu shine matar da aka sake ta tana ganin jini to ita ko idda ta Allah subhanahu wataala yayi wazancin su yace wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru waɗanda aka saki mata waɗanda suke ganin jini salasata quru in mijinsu ya sake su kenan wanda mijinta wato mijinta ya sake ta idan an sake ta za ta yi jini guda uku amma idan mutuwa ne yayi za ta yi wata hudu da kwana goma idan kuma budurwa ce za ta yi wato wadda ba ta kai inda za ta ganin jinin haila ba tana karamar yarinya ko ko tsohuwa ce za ta yi wata uku ina fata an fahimci wannan da kyau kaga alkur'ani duka ya bayanin idda ta mata idan kuma baiwa ce to sunna ta zo ta yi bayani baiwa za ta yi jini guda biyu na haila ina fata an fahimce ni idan kuma mijinta ne ya mutu za a raba kenan wata biyu da kwana goma za ta yi wata biyu da kwana biyar an gane wannan da kyau yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra fa'iza balagna ajalahunna idan idda su ta ƙare fala junaha alaikum to babu laifi a kan kuku waliyai fi ma fa'alna fi an fusihin na bil ma'aruf na daga abin da sun ka aikata daga kawunansu bil ma'arufi wato da hanya da abin da shari'a ta yi umarni abin da ake nufi mace bayan mijinta ya mutu bayan idda ta ƙare to za ta iya dawowa ta yi ƙawa za ta iya sawa kaya waɗanda ya kamata kuma tana ana iya aba mutanen da za su aure ta dama su zo su ganta da haka ga bai yiwuwa bayan mace ta kare idda kuma a dawo a ce za a hana mata irin waɗancan abubuwa da aka hana mata a'a yanzu tun da miji ya mutu ya riga ya tafi kuma da mutum ya mutu mata sai ta saku ba sai ya ce ya saki ba ko sai ya ce ya saki da an ce rai ya dauke ta saku ko ba haka nan bane ko akwai mai cewa yayi wasiya in ya mutu mata sai ko ya mutu bai bai saki ba akwai mai rubuta wannan wasiya da ka mutu ta saku ita da kanta ta ɗebe tsabanin zaka dawo kenan kawa sai ta dawo tana iya sawo sutura irin waccan sannan kuma za a yi mutane izini waɗanda za su zo su nemi auren su nemi aurenta domin bai yiwuwa a barta cikin gida ta zauna haka nan mace ba ta zama babu aure miji ya mutu ta ƙare inda sai a nemi wanda zai aure shi kenan magana ta ƙare duk yadda take son wancan miji an yi turnen fa cikin shi da ya riga ya fi lahira Allah subhanahu wata'ala ce wallahu bima ta'maluna khabir Allah subhanahu wata'ala masani ne game da abin da kuke aikatawa wala junaha alaikum
ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرًا ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم الله سبحانه وتعالى ولا جناح عليكم باب ليه أكنكو فيما أردتم به نجا أبندا وتكونك كيكيتا min khitbatin nisa'i na daga nema auren mata waɗanda suke suna cikin idda matar da mijinta ya mutu tana cikin idda mutane suna son su aure ta to babu laihi abinda arrattum kun ka dan kaikaita asalin wato al'ardu shine gehen abu to arrattum baka zo tsakiya ba sai ka dan kaikaita baka faɗi magana ba ta neman aure kai tsaye kace wance in ke ƙara idda ina son in aure ki wannan haramun ne ba a neman auren mace wato lokacin da take tana cikin idda nan wala junaha alaikum fima arradtum kun ka dan kaikaita kenan kun ka dan bigehe gehe kai yi magana wanda masu hankali suna gane abin da ake so domin malam Bahaushe yana cewa ko wai zagi cikin kasuwa to ya san ko da washiki min khitbatin nisa na daga neman auren mata domin in an ce al khitba malaman larabci suna cewa wannan musallas ne lugawi wato ana cewa al khitba ana cewa al khatba ana cewa al khutba in an ka ce alkhutba shine neman auren mace ka nuna kana son ka aure ta in an ka ce alkhutba ita ce khutba wanda liman yake yi muna ko ba ita bace a ce liman yayi khutba sannan kuma an ka ce alkhatba shine musiba in ta sabku Allah ya tsare mu da musiba kenan kaga larabci yana da wato fatha da kasra da damma wani lokaci suna iya samu ana canza alkhatbatu ita ce musiba an gane wannan alkhitbatu shine neman auren mace alkhutbatu shine yin khutba ta sallah ko kuma yin bayani ka tashi gaban mutane kai bayani an gane wannan da haka ai hankali kada wani mutum ya har da alqur'ani ya ce min khutbatin nisa'i kenan in za a yi aure sai an yi khutba ba haka ake nufi ba neman auren mace ake nufi aw aknantum fi anfusikum ko ko kuka boye a cikin kawunan ku an gane wannan in ka yi hankuri sai lokacin da ta kare idda ka yi mata bayani babu laifi amma in ka kasa hankuri kace za ka yi to kuma kada ka nuna mata kai tsaye kana son ta sai dai ka ce gaskiya ina malamai suka ce akwai kalmomin da za ka yi idan mace tana cikin idda mai yiwa wato za ta iya gane cewa kana son ta da aure ka ce gaskiya ina fatan Allah subhanahu wataala ya bani mata ta gari kaga in ka ce haka nan kai baka ce kana neman ta aure ba an gane wannan dan waɗansu mata kahin su shiga cikin kahin ma idda ta kare ah subhanallah wanga shi aika buhun shinkafa wanga shi aika tikir wanga shi aika kaza wanga shi aika kaza waɗannan duk neman aure ne ba a yin haka nan a an hana sai an bari idda ta kare amma magana mutum yana iya magana kyakkyawa ina fatan Allah subhanahu wata'ala ya bani mata mai halaye nagari shikenan ita ta san komai ake da mata mai halaye nagari amma idan ya zama to mace tana da kyau mijinta kuma mai kuɗi na to da ta shiga inda maza ga farawa kowa zai ga ya fara ketarawa a fara ketarawa a fara ketarawa kowa wani ya zo ya sayo buhun shinkafa ya kawo wani shi kaza ɗanta kuma da an gama da shi sai a bashi dala goma dala ashirin jika biyar in an ka zo sai a ce ka gaida min uwarka kajiya ko ba haka ba mutane suna so abinda sun ga abinda suke so alim Allah annakum satadhkurunahunna Allah subhanahu wataala ya san za ku tuna su ma'ana ta yi ku ambace su cikin mutane ko ko satadhkurunahunna za ku tuna su a cikin zukatanku domin mutum in ya ga matar da yake so zaka zai tuna da ita kwarai to amma Allah subhanahu wataala ya san wannan sai kai hakuri har lokacin da idda ta kare amma ta'rizi kana iya kai ta'rizi kace Allah shi bani mata nagari ko kuma dai da abin da ya kamata kan gudu za ta gane ba amma kace mata nayi miki alƙawari fa ke san hoda ko lokacin da mijinki fa ke san yake da rai fa ke san abin da ni dan dai shina aure da kina shi sa ba abin da ba dan haka yanzu da ke kare wani na ni na ni na akan layi a ba ayin wannan haramun ne an gane wannan illa an taqulu qawlan ba walakin la tuwa'iduhunna sirran Allah ce kada ku musu alƙawarin aure sirran da koye ka ce mata to da an kare ni na ha ni in kina so ko tun kahin ma yanzu ki kare idda ni wallahi na kawo sadaki ka ai wannan illa an taqulu qawlan ma'rufa sai dai ku faɗi magana magana kyakkyawa shine kamar irin wannan da ne ko bayani wasu malamai sun kawo wadansu kalimomi wanda yake wadansu kalimomi suna ihtimalin ma cewa ka nuna kana jama'a aure ina fatan an fahimce ni amma dai zance dai wanda mutum zai ganewa kowa akwai irin yadda yake yin zance ba wanda yake ba kai tsaye ba ka nuna kana son abu amma kuma ba ka fito ga fili ba ko ba haka nan bane don yana da wahala misali mutum idan yana son mace ya fito kai tsaye nuna mata yana son ta sai dai zai rinka wadansu maganganu wanda za ta ganewa to nema auren ma anan shi ma ba za ka fito kai tsaye ba ka ce wance zan ina son in aure ki domin idda take cikin haramun ne amma sai ka yi dubara ka nuna cewa kai kana son gaskiya kai kana son mace mai halaye na gari ko ko gaskiya kina da halaye masu kyau kaga ce ma mace tana da halaye masu kyau ita ta san abin da kake nufi wala ta'zimu uqdatan nikahi hatta yablugha alkitabu ajala kada ku daura anniya wato daura aure an gane ni wannan malamai sun kace mansubun ne bi nas'il khafid asalin maganar wala ta'zimu ala uqdatan ala uqdatin nikahi hatta yablugha alkitabu ajala kada ku yi ƙoƙarin ɗaura aure har sai lokacin da alkitab almaktub kenan lokaci wanda an ka farlanta nan nan alkitab ba ana nufin littafi ba ko alqur'ani a'a almaktub abinda an ka wajabta musu abinda aka rubuta ma mata na watan nan hudu da kwana goma hatta ya buluga alkitabu ajala har sai abinda an ka wajabta musu na idda lokaci ya cika an ce to yau wancan lokaci ya cika to sai a buɗe sai a buɗe ƙofa mai rabo kan sa'a wanda an da sa'a sai ya samu wa'lamu anna Allah ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu ku san cewa Allah ya san abin da a cikin zukatanku fahdharuhu ku ji tsoron Allah subhanahu wata'ala wa'lamu anna Allah ghafurun halim ku san cewa Allah ghafurun na mai gafara sannan kuma halimun Allah mai juriya ne ina ganin ya kamata mu dakanta abinda mun ka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure Allah subhanahu wata'ala ya gafarta muna eh, ina ganin kamar jiya wani dan uwa ya rubuto tambaya cewa an faransa ne ya rubuto ta wai eske mace idan tana akan hali na haila tana cikin haila tana iya ta yi arwalla don saboda ta yi zikiri ta ambaci Allah subhanahu wata'ala arwalla ga mai haila ba za ta kara mata wani abu ba za ta rage ta ba illa dai abu ne na tsafta ana son mai haila ko dinshi ta zama to cikin tsafta saboda ta rinka jin dadin jikinta amma an bato Allah waɗansu malamai kamar fuqaha suna cewa mace da a cikin haila ko jinin biki ba ta yin zikiri ba ta yin ambaton Allah sai wanda ya zama to kamar wajibi akan ta kamar addu'o'i na lokacin da za ta yi kwana an gane ni lokacin za ta yi barci sai ta yi addu'o'i saboda kariyar jikinta in za ta shiga bayan ɗaki ta yi addu'o'i amma waɗansu malamai suka ce a'a wannan illar ba za ta hana musu ambaton Allah ba an gane ni suka ce ambaton Allah ga mace mai haila ba za a ce ba za ta yi zikiri ba ɗaukar ƙur'ani ne an ka ce ba za ta ɗauka ba inda waɗansu malamai amma ta karanta alƙur'ani ko ta yi zikiri ba za a hana mata ba saboda wannan illa wadda ta kama ta abu ne wanda ba daga wajen ta yake ba wannan kuma shine abinda mafi yawancin waɗansu malamai ne yanzu suka ɗauka don saboda an bato Allah subhanahu wataala suna yin shi amma dai shine wato yin arwalla babu wani abu wanda zai sa ta yi arwalla in dai tana da bukata kamar jikinta tana jin tsantsanin jikinta ta je ta yi wanka in tana da niyya amma alwalla ba a ko ta yi alwalla ko ba ta babu alwalla kwata kwata an gane wannan ba a cewa mace mai haila in za ta ambaton Allah sai ta yi alwalla wannan alwalla babu ta ko wanka za ta yi ko alwala za ta yi don saboda jikinta ne kawai saboda tsafta amma an baton Allah waɗansu malamai sun ce sai abin da yake wajibi amma waɗansu malamai sun sake shi alal itlaq cewa tana da izinin da za ta yi zikiri tana da izinin da za ta karatu za ta karatu alqur'ani wannan kuma shine abin da ni da nufi karkatuwa zuwa